أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعب يوغا رمضان شكرة تدبو da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo akko local government a jihar gombe a nigeria wanda muna cikin suratu hud alaihi salam idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta saba'in da bakwai lokacin da annabi lutu alaihi salatu wassalam yake ba mu labari ko allah yake ba mu labari dangane da bakin da ya na mala'iku da suka kawo masa ainihin wato ziyara don halakar da mutanensa masu aiki irin na luwaɗi walamma ja'at rusuluna lutan si bihim وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب yayin da manzanninmu ana nufin mala'ikunmu suka zo wa annabi nuhu lutu alaihi salam sai ya samu damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki dangane da zuwan waɗannan baƙi shine wa daqa bihim zar'a ya shiga cikin kunci ba don komai ba saboda ya san halin mutanensa ba mutanen kirki ba ne mutane ne na banza waɗanda ba su da hali da ɗabi'a irin na ƙwarai wa ƙala hadha yawmun asib yace yau wannan rana rana ce wato mai wahala rana ce mai kunci a tattare da ni ba dan komai ba saboda gudun za su kunyata shi akan bakin nan nasa da ya gan suka zo to bari mu ji me ya faru bayan ya faɗi wannan sai ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد yana cikin wannan yanayi da nuna damuwarsa dangane da waɗannan baƙi da suka zo masa kuma yana jin tsoron me zai faru akan su da mutanensa wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai sai ga mutanensa sun zo suna masu sauri shine yuhra'una ilai ay yusri'una ilai suna sauri suna gaggawa imam mujahid yace yuharwilun duk dai ana nufin suna sauri sauri saboda sun ga baki kyawawan maza samari matasa lafiyayyu suna ganin sun samu abincin da za su yi luwaɗi da shi waliyazu billah kalmar alhara'u a larabci ana cewa da shi almashiyu baina mishiyataini shine dai tafiya da sauri sauri kawai ku kwamanta kamar ga mutanen annabi lutu sun taho daga ganin bakin da yayi da su a gida suna sauri sun zo za su yi barna da waɗannan baki Allah sarki ba san cewa mala'iku bane ba wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ya ce daman kafin zuwansu wato kafin mala'ikun nan su zo wajen annabi lutu to dama mutanen annabi lutu kanu ya amalu na sayi'at sun kasance suna aikata mummunan aiki ko munanan ayyuka yani kanu ya tuna rijala fi adbarihim suna luwadi suna zo wa maza ta baya kenan daman ba wai yau suka fara ba ba wai za su fara luwadin ne da waɗannan bakin mala'iku ba shi yasa Allah ya ba da labari daman mutanen banza ne wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at daman suna aikata mummunan aiki to sai annabi lutu ya juya kansu قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم da ya ga sun tinkari bakin nan nasa suna tsammanin mutane ne su ba san cewa mala'iku ba ne suka kai musu farmaki kamar za su yi kansu sai annabi lutu ya ce ya kaum ya ko mutane na haula ibanati ga 'ya'yana mata hunna atharu lakum su suka fi tsarki a gare ku akan neman maza fattakullah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wala tukhzuni fi dhaifi kada ku tozartar da ni kada ku wulakantar da ni fi dhaifi a cikin baƙina da nayi alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba mai hankali a cikin ku ba ni tsatsai a cikin ku annabi lutu bai ji daɗin wannan abin da mutanen suka yi mai ba malamai suka ce to ya annabi lutu ya ce ha'ula'i banati ga waɗannan banati ‘ya'yana ne mata ga ‘ya'yana mata yanzu annabi lutu yana da ‘ya'ya mata ne da yawa hadda suka isa waɗannan mutane duk su aure su su daina wannan luwaɗi da suke so su yi sai aka ce a yana nufin matan garin ga baki ɗaya ‘ya'ya ne don annabi a cikin al'ummarsa ai kamar uba ne ko a matsayinsa na annabi a matsayinsa na jagora a cikin waɗannan mutane to kamar ‘ya'yansa ne to ga ‘ya'yana mata ku je ku aura wasu malaman suka ce a'a yana nufin ‘ya'yansa na cikinsa ɗin a wannan lokaci ya halatta kafiri ya auri musulma saboda ai kaga shi musulmi ne ƴaƴansa musulmi ne waɗannan mutane masu wannan aikin na luwadi kuma kafirai ne dan da musulmi ne da za su yi wannan barna da suke yi a'a daman da a farkon lamari hatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farko farkon lamari ya halatta kafiri ya auri musulma amma yi haka kamar yadda manzo Allah ya aurar da yassa ya mace ya aurar wa utba ibnu abi lahab kuma ya aurar wa wani kafirin shi ma abil as ibn rabi' ya aurar masa da yarsa wannan duk kafin Allah ya saukarwa da manzan Allah manzanci duka waɗannan utba ibn abilahab kafiri ne abil as ibn rabi' shi ma kafiri ne amma dukan sun auri 'ya'yan annabi ma 'ya'yan manzan Allah ma 'ya'yan na na khadija to kun ga wannan ba wani abu bane dan ya ce ga ƴaƴana mata ku aura kenan a wancan lokacin ba laifi musulmi zai iya zai iya bada yarsa ga wanda ba musulmi ba amma daga baya Allah ya haramta wannan ko a zamanin annabi din ma daga baya manzo Allah ya saka doka yake cewa ina ai ba yadda za a yi musulma ta zauna hannun kafiri wanda ba musulmi ba zai taba yiwa ba wanda ta mutu ba ta yi aure ba wasu malamai suka ce kamar yadda alhassan ibn fudail ya ce ibn fadl kai ya ce a ya bujar musu da 'ya'yansa an yanke magana ne ba a faɗa duka ba ga 'ya'yana ku aura da sharaɗin za ku musulunta haula ibanati hunna atharu lakum su suka fi tsarki a gare ku fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhaifi kada ku tozartar da ni dangane da baƙina la ta su'uni wala tufdihuni fi adiyafi kenan kad ku ɓata min rai kada ku baƙanta min kad ku cutar da ni dangane da baƙina duk wani mutum da ka sani mai kamala mai mutunci mai daraja to ba zai so a wulaƙanta baƙonsa ba wadda wannan yana, so, yana nuna mana cewa duk lokacin da muka yi baki to mu tsare mutuncin bakinmu idan ka yi bako ka bari wani yana taba shi ko wani yana cutar da shi ko wani ya zo ya yaudare shi ya zalunce shi to baka kare mutuncin bakonka ba ka tuna kai ma din zaka iya zuwa bakunta wani wuri wala Allah ka fada hannun wasu azzalumai zaka so wanda ya dauki bakuntar ka ya taimaka maka so wannan ayar ita kanta tana nuna mana muhimmancin kula da bako kaga dai mutanen nan ba sanin su yayi ba yau suka zo masa amma yana ta faɗa wa jama'arsa cewa kar ku tozartar da ni akan baƙina yace alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku babu wani mai nutsuwa mai hankali salihun sadid da salihi wanda yake kan hanya ta kwarai wasu malaman suka ce yanzu a cikin ku ba mai kalmar shahada la ilaha illallah wanda zai tsoratar da ku ko a cikin ku ba wanda zai umarni da kyakkyawa yayi hani akan mummuna to yanzu dai ga annabi lutu ya zo ga bakinsa sun zo ga jama'ar garinsa masu barna 'yan luwaɗi masu zakkewa maza sun zo malamai suna cewa ga sunan a bakin kofa suna ƙoƙarin su ɓalle kofa su shigo su kai farmaki waɗannan samari yadda ka san kura ta ga nama to bari mu ji me ya faru malam
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سيسكت لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي كاسني يا كيلوت mu ba mu da sha'awa dangane da ma, ma 'ya'yanka ba mu da sha'awa ka san ba ma san 'ya'ya mata ai laisa azwajan lana mu matanka ko ‘ya'yanka mu ba matanmu ba ne ballantana ma mu yi sha'awar su ma mu aure su ba mu da bukatar su wa innaka la ta'lamu ma nuridu kuma kai ludu ka san me muke da bukata ka san me muke nufi min itiyanir rijal fi adbarihinna mu so muke a bamu maza mu zo musu ta baya mu luwaɗi da su subhanallah to dama wannan ɗabi'a ɗan luwaɗi ne duk inda ɗan luwaɗi yake shaidan zai cire masa sha'awar ya mace kwata-kwata namiji yake sha'awa kawai du mai luwaɗi ɗan ludu idan ya ga namiji yana auna shi yana cewa ina ma da kaza ina ma da kaza ina ma da kaza akwai wanda suke zama hakkon gila suke barwa a samo musu mazaje kyawawa da za su yi luwaɗi da su wannan abin bakin ciki malam da me kama wai yanzu Allah ya kawo mu lokaci wannan al'ummar saboda lalacewa malam saboda fandarewa saboda fusatar da ubangiji saboda keta dokar Allah da yin abin da aka ga dama ma'ana ana cewa ya Allah ko ma me za ka yi ka yi shine abin da wannan al'ummar take faɗa yanzu taro ake na biki biki fa na manyan mutane ko kuma wani okejin da za a haɗa za a ci abinci za a kwana za a yi fati za a yi rawa za a sha giya a sha taba a sha kayan maye sai kuma a zo da mata kala-kala matan wai babes ake cewa jam'i na baby kenan kuma yanzu ma wai hadda maza ake kawa wani bawan Allah ya je wani taro an kawo duk abu na liyafa na jin daɗi ga abinci kala-kala serve yourself ga kayan sha kala-kala take what you like ga 'yan mata da 'yan gida da 'yan waje har kasashe ake zuwa nan cikin kasashenmu na afirka a je a ɗebo mata a kawo su irin ethiopia akwai 'yan mata a ethiopia ana zuwa a ɗebo su a ba da kuɗi a ɗebo su saboda suna da kyau suna da kaza suna da kaza da sauran wasu kasashe akwai wanda ake ɗebo su daga Nijar akwai 'yan Najeriya gogaggun kenan marasa mutunci 'yan gida a zo a zube su kudi ake kashewa malam miliyoyi don harkar matan nan in ka zo kawai in dai har kai ma don ne an gayyace ka nan bikin to kawai daman ga sunan azazzo na malam tsirara wacce kaga dama kawai za ka yi pointing za ka abu nan ko ka je ana ana ana tafiya da kai da kaga wacce dama kawai sai ka taba goshinta kawai sai ta taso ta bi ka wani ma ba ɗaya yake ɗauka ba biyu uku kaji sai ka ce karas wal iyazu billah ya tafi da su to wannan ma bai isa ba dan tsiya da tsiya cewa da lalata da lalacewa wallahi han maza wani ya je aka ce masa yaya mata kake so ko maza wai za a kawo maka abinda za ka kwana da shi a kama mata ka kwana da shi ko maza ka kwana da shi ai da ne tsohon yayi ne yanzu kwana da mata yanzu namiji za a kawo maka dan uwanka maciyin dawa ku je ku yi ta bugawa da shi Allah ya isa wannan tsiya wannan tsiya ubangiji Allah ka magance mana wannan masifa kuwa Allah ka yaye mana wannan shi yasa ake cikin hali na hasbunallahu wa ni'mal wakil halin kuka halin wayo Allah ni yasu na shiga uku na shiga tara na shiga ashirin da tara ma ana wahala ustaz ba dan komai ba wallahi saboda malam an kece dokar ubangiji an yi wa Allah abin da aka ga dama kuma ana nan ana kan yi namiji ya kwanta da namiji bari ku ji labarin abin da Allah ya wa waɗannan mutanen ku duba yadda annabin Allah ya shiga damuwa ya shiga bacin rai baki yayi mala'iku amma yana bakin cikin zuwansu saboda me kada a kunyata shi to wannan mugun sana'ar da ake magana fa akai an ana fa yin sa yanzu fa al'umman nan fa suna yi wannan al'umma ta annabi Muhammadu fa suna yi zunubin da Allah ya kifar da al'umma saboda shi wannan al'umma tana yi makarantun boko boarding schools boarding schools makarantun kwana yanzu wasu da yawa sun daina barin 'ya'yansu je makarantun kwana saboda luwaɗi ake da su dan babban aji yayi da dan karamin aji prepaid yayi da dalibi subhanallah ga mata su ma yan lesbianism lesbians mace ta yi maɗigo da ya uwata yanzu da yawa akwai iyayen da sun ki su bar 'ya'yansu je makarantu boarding schools na kwana saboda mace tana kwanciya da mace mace ta danne 'yar uwarta mace kuma an sani kuma ana yi akwai makarantun da sun shahara da wannan da mazan da matan duka namiji idan ne namiji mace da danne yar uwarta mace duk a ƙasar nan ana yi ban maka maganan gidan kurkuku gidan gidan maza ba gidan kaso gidan maza wai ai sai dai Allah kiyaye da yawa yawa daga cikin gidajen kurkuku na ƙasar nan kana zuwa da an kama ka in an sauke ka abinda za a fara taryanka da shi tukun na daman za ka ci uban duka tukun yan uwanka ba yan kurkuku kana shiga ɗakin da aka kai ka daman duka fau fau fau fau fau fau sanda zuwa kenan ka zo gidan maza da daddare kuma wallahi layi za a kanka jama'a muna shiga wa'azi muna gani suna wala wani abu idan an gaya ma ba kyau wani bakin ciki wani abun shi ya kashe shi wani an kama shi an kai shi yana shiga suka daga hannu babban mutum ne mai mutunci za su dake shi ce kai ku kare mutuncin ku kar wanda ya taba ni ba ku san ni waye ba Allah ya sanya tsoronsa a cikin zukatansu suka ɗauki hannunsu sai da ya zauna tukun yake musu bayani suka fahimta sai suka dawo kuma suna masa hidima suna girmama shi malamin da ke faruwa luwadi luwadi a gidan kurkuku luwadi luwadi an ɗaure mutane ana luwadi da su su ɗin fa 'yan kurkukun su ya su namiji ya danne namiji ko yana so ko ba ya so ko da daɗi ko ba daɗi akwai wanda aka kama shi ana kwanciyar zafi kwanciyar zafi almajirai sun kwanta suna kwanciyar zafi yara sun kwanta suna kwanciyar zafi shi kuma aikinsa kenan daman zagayawa yake duk inda ya ga ana kwanciyar zafi ka san akwai wanda in ya kwanta inda kaga doya aka kwantar baya motsi aka kama shi malam layi layi yake bi yana kwabe wanda mutane yana musu daɗi duk a ƙasar nan akwai irin gidaje da ake kaiwa ana hora mutane ko ana ɗaure su a mari ko ana hora su akwai ɗaiɗaiku ana samu yanzu muna faɗa ne dan wa'azi ya ji ya shiga cikin kunnan waɗanda ya kamata su gyara su yi ƙoƙari su gyara shiwa gabanni suke ko jagorori a cikin al'umma ko kuma waɗanda su suke da alhakin kula da waɗannan gidaje saboda ana cin amanar mutane ka ɗauki ɗanka saboda yana shaye-shaye ya fanɗare ka kai shi inda za a ɗaure shi a rinka tarbiyyantar da shi akwai mai karatun ƙur'ani sannan kuma baya zuwa ko ina gidan horon yara din nan masu shaye-shaye to shi ma yanzu ana samun inda luwaɗi ake yi da yaran ko dai mai dukan nasa ya rinka luwaɗi da shi da daddare ko kuma ɗan uwansa mashayi shi ma da daddare ya danne shi ya rinka yi wani yaro ne aka ɗauke shi aka kai shi ya samu ya ɓallo ya gudo ya zo yake cewa mahaifiyarsa ki gaya wa babana ya kashe ni kawai ya huta yana kuka yana faɗa ta ce me ya faru ya ce ki ce masa ya kashe ni ya huta kawai ya ce akan shaye-shaye da nake yi an ɗauke ni an kai ni inda ana mun abin da ya fi shaye-shaye a dake ni da rana da daddare kuma malami ya zo ya kwanta da ni ya yi luwaɗi da ni ya ce gwanda ka harbe ni ka huta malam duk a ƙasan na ake wannan abu datti kazanta kayan asha kayan a'uzubillah kayan subhanallah kayan wal iyazu billah gashi nan dai tarkace goma da ɗari talatin ɗin banza duk ba abin da baya ƙasan nan gashi dai abin da ya ce sai mai kuma akaram kallah قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد suka ce ai ka san me muke so mu maza kawai muke so ka ba mu maza kawai قال لو أن لي بكم قوة إيش كش إنا ما دعنا دون كرفي أكمكو أو آوي إلى ركن شديد كوكوا إن جاء نمي تيمكو زواغ وترندنا مي كرفي إن يجيكو saboda wannan mugun aiki da kuke aikatawa na luwaɗi sun ki su ji wa'azinsa sun ki su hannu da abin da ya gaya musu sun ce ka san me muke so maza kawai zaka ba mu maza muke so to yana kai kukansa zuwa ga ubangiji ina ma da zan samu wanda za su taimaka mun yau din nan iyaƙe ku to bawan Allah shi kadai yake ta fama mala'ikun nan dai sun zuba ido su jibrilu da mika'ilu da israfil sun zuba ido a sifar maza suna kallon ikon Allah ba san za su sha mamaki ba waɗannan mutane za su sha kashin su an jima kaɗan abu huraira yake cewa radiyallahu anhu ma ba sallahu ba'dahu nabiyan illa fi man'atin min min ashirati babu wani annabi da Allah ya sake turowa bayan ludu face sai Allah ya bashi taimako cikin danginsa ya bashi dangi ya bashi yan uwa ta yanda in case of incasity ko da wani abu zai je ya dawo in abin ya rikice yan uwansa ma dai na jini sa taimaka masa na kusa da shi manzo Allah yake addu'a yake cewa yakfirullahu li lut Allah ya yafe wa annabi lut inji annabi law kana ya'wi ila rukunin shadid annabi kansa hadisin imam bukhari fi kitab hadith al-anbiya yace kai Allah sarki wannan kissa kenan abin da ya faru annabi lut din yake faɗa gashi yana fama da mutane mutane mabarnata amma yana cewa ina ma da ya samu runduna da za ta taimaka masa wannan yake nuna cewa ashe kowane mutum mai da'awa mai wa'azi mai karantarwa yana da buƙatar rukunin shadid jama'a mabiya da za su rinka dafa masa baya su rinka taimaka masa saboda maganin tsageru yawa don akwai wurin da za a je ana da buƙatar masu hayaƙi 'yan hayaƙi su yi maganin masu hayaƙi in wani ya yi hayaƙi sai a masa hayaƙi hayaƙi in ya haɗu da hayaƙi sai su sama aje can a baji ya kwarai da gaske kowane mai da'awa yana buƙatar wa za su taimaka mai kaga da Allah turo manzo Allah sai haɗa shi da sahabbai masu kwari ya haɗa shi irin sayyidina Hamza fat ya zare takwabi ce gafara ba ni guri ka gani in sauke kan mutum sai ya hada shi da sayyidina umar shi daman da sandarsa yake yawo kullum a cikin sahabban ma mutum ya ba daidai ba sanda yake zarewa ya ran kwatsa masa shekar ka kara za mu yi maganin ka umaru kenan ga takwabi a hannu ya zare takwabi ya ce in wani ya isa ya zo ya taba muhammadu ya taba in wani ya isa a hana kiran sallah ya ce bara mu kira sallah ba ko bara mu yi addini ba a makka bismillah da Allah ya bashi irin su sayyidina abubakar masu sanyi kamar ruwan sanyi masu lallabawa masu ai hakuri ai hakuri kuma sai hada shi da sayyidina umar shi kuma dan gaba dai gaba dai ba da guri yanzu mu buge shi ya rasulullah shi kuma amin hatib ibn abi balta'a wani sahabi cikin sahaba annabi an tafi wata rana ya rubuta takarda za a je a yaƙi mutanen maka to yana da dan yan dukiyarsa da dan abin da ya bari a makka bayan an yi hijira ya rubuta takarda a asirce fa annabi zai je ya tare da mutanen makka kai hatib ibnu abi balta'a sai ka rubuta takarda ka ce mutanen makka to maza maza fa annabi zai zo lokaci kaza sai kuma ya ce dukiya ta kaza kaza da Allah a dan kare min ita kaza kaza kaza da sauran saboda kar ta zo ta shiga cikin ganima ko na makamancin wannan ya ba wata mace ta tafi ta kama hanya tana tafiya tana tafiya sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa labarin fitarka da zaka je gurin mutanen Makka labari fa ya balle wani daga cikin sabanka ya rubuta takarda ya ce aika mutanen Makka amma an ba wata mata tana kan doki tana tafiya ai maza maza abita manzo Allah ya ce aina Ali ibn Abi Talib ina Ali dan Abi Talib maza jarumai kenan madaka karfe Ali ya ce gashi ya ce maza hau abin hawa ka su kwane shi ka je wuri kaza wuri kaza za ka tarar da wata mata akwai takarda da aka rubuta na asiri ma'ana an bayyana wani abin da za mu je mu yi a makka ka karɓo mu wannan takarda ka kamun ita aliyu ya su kwani doki tafiya yake yi tafiya yake yi furtuk furtuk furtuk furtuk furtuk yana tafiya sai ya je tarar da wannan mata da ya je tarar da ita sai ce ki ba da takarda ta ce wace takarda ya ce ba da takarda baiwa Allah ta ce wace takarda ba takarda a jikina ya ce ki ba da takarda ko in miki ɗaiɗai yanzu in kwaɓe ki in caje ki ta ce sai dai ka caje ni ni ba da wata takarda aka caje ta aka rasa takarda aliyu ya yi kamar zai juya ce kai ya ce ke ki ba da takarda ta ce babu takarda ya ce wallahi tunda manzo Allah ya ce akwai takarda akwai takarda wallahi sai kin bada takarda ai kwarai da gaske sai aka samu matan nan ashe takardar nan ta sa ta ne a cikin kitso kaji mata ko a ya ɗari biyar ɗinka ta ɓata ɗari uku wane ne ɗinka ya ɓata ka duba baka gani ba watakila baka bada kuɗin cafane akai akai a tana nan a makale sai ka tafi aje a yi cafane da ita a kawo maka kuma kaɗan cimiya mai daɗi sai ga takarda annabi ya ce wallahi tunda manzo Allah ya ce akwai takarda aliyu kai ya ce wallahi tunda manzo Allah ya ce akwai takarda akwai takarda sai kuma gashi an samu takarda ya karbe takarda ka duba amana bai bude me a cikin takardar ba tunda annabi bai ce bude ba ku duba amana irin ta sahabbai sahabban annabi malam Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu ɗaukaka Allah ya kara mana ƙauna da son sabon manzan Allah wanda ya wayi gari yana zagin sabon manzan Allah bai ci sa'ad zuwa duniya ba ai kwarai da gaske an yi rabon duniya babu shi bai dace ba kuma lahirar ma babu ka duba tarbiyya imaniya malam me kun ya bude takardar ya gani bai bude ba saboda ba a ce ya bude ba amana ya nade takardar nan furcik furcik furcik furcik furcik sai madina sai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika annabi takarda manzo Allah sallallahu alaihi yana karban takarda abu da aka karanta masa sai ga wasiƙa nan an rubuta min Hatib ibn Abi Balta'a daga sahabi wani Hatib ibn Abi Balta'a zuwa ga kafiran Makka kunji kunji kunji kunji kunji kunji kunji abin da zai faru kaza kaza kaza yana nan sahabbai suna nan sai manzo Allah sai ya nuna wa Hatib sai ce ma hada ya Hatib me wannan ka ba da ansa mahallu shahid sayyidina umar yana gurin sai ya zare takwabi ya ce ya rasulullahi da'ani adrib unuqahu ba ni wuri in sauke wuyan sai yanzu yanzu kad na faka munafiki ne wannan mutumin ya mana munafurci umar kenan ba ni wuri in sauke wuyansa chad saboda ya yi munafurci sai manzo Allah ya ce ya lishi ya umar to wannan hatib din ya je yakin badar yana cikin sahabban da suka je yakin badar manzo Allah yake cewa ya umar wa ma yudrika la'alla Allah attala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kai umar baka san cewa Allah ya yi tsinkaye dangane da mutanen da suka je yakin badar ba Allah ya ce ku aikata abin da kuka ga dama na yafe muku duk sahabin da ya je yakin badar ko me ya aikata an yafe mai komi kaji fa bayan Allah kenan na kwarai to wannan hatib din yana cikin waɗanda suka je yakin badar so wannan abin da yayi Allah ya yafe masa kuma aka bashi dama ya bayani yace ya rasulullahi wallahi ba munafirci ne ba abin da ya faru kaga sauran yan uwa na sahabbai suna da yan uwa da danginsu a makka wanda idan an je an tarar da mutanen makka an kai musu farmaki su za su taimaka musu su musu kaza su musu kaza kaza ni ko ba da kowa ba da mai tsare min dan abin da nake da shi a makka ba da kaza ba da kaza shine dan rubuta musu takarda an gaya musu dan kare min dan abin da na mallaka kawai ba wai dan nayi dan munafurci bane annabi kuma ya karbi uzurin sa mahallu shahid ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakawa annabawa da manzanni da wasu masu ƙarfi a ƙarƙashinsu so yana daga cikin hikima ta da'awa dukkan malami mai da'awa yana da kyau a cikin mabiyansa ya samu ƙarfafa yana tafiya tare da su saboda abin da zai je dawo a cikin mutanenka ka samu dukkan nau'in mutane ya zamanto kana da su kana da almajirai kana da masu kuɗi kana da 'yan siyasa kana da manoma kana da maza kana da mata akwai soja akwai ɗan sanda akwai mai farin kaya akwai mai ɗan kulle-kulle duk dai ya zama dai a ciki dai akwai masu fahimtar da'awarka saboda taimako kana da 'yan birni kana da 'yan ƙauye in an zo harkar birni 'yan birnin ka su wuce gaba a gyara ma hanya idan kuma ƙauyenci za a je a yi dai 'yan ƙauyen za ka tura su je su yi maka ƙauyenci a yi da'awa Allah sa albarka ko ba gaba ne ba amma mutum ya zama yana tafiya shi kadai ba yanda za a yi maka yi da'awa kai daya bai zai yi bane mai da'awa yana buƙatar fuka-fukai da yawa kaga da bature ya zo yin jirgin sama sai mai fiffike ya masa fiffike saboda bai zai yi tashi sungul ba dole sai ya agaza masa so waɗannan jama'a al'umma ɗin nan da ake gani ya koyan uwana jari ne kana da kafinta kana da plumber kana da mai tonon shadda kana da mai tonon rijiya kana da mai kiwon kare kana da mai kiwon kaza kana da mai kiwon akuya duk amfanin su zai zo wata rana kowa karka jefar da kowa kana da ustazu mai bin Allah mai bin manzan Allah mai kwana sallah mai karatun Qur'ani kuma kana da dan duniyar ma har dan wuyuyi din ma ya zama kana da su kwarai ku yan shaye-shaye ba eh jama'ar ka ne suna dan jin wa'azin ka su ma wata ran a kira su a yi musu wa'azi haka ake yi mai wa'azi baya cewa wai ni ni wane wane ne kowa naka ne kowa naka in terms of isar da sakon Allah ba wai kowa naka kewa duk abin da wani yayi yana kana tare da shi ka goyi bayan shi ba haka nake nufi ba ya zama dai kana da mabiya to kun ga yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin sharid ku kaddara lokacin nan da annabi ludu ya gamu da waɗannan mutane da a ce yana da wasu tsayayyu a bayan shi wanda za su taimaka masa tuntunin da sun buge waɗannan mutane shi kuma da guri ai kiliyarin wuri a wuce kar ku manta ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a garin Makka shekara uku yayi a rufe an rufe shi a wani gida da shi da sabansa a nan suke ci su sha su kwana su tashi ba su isa je kasuwa ba ba su sai kaya ba ba su sai kaza ba shekara uku yanzu ni da kunan aka daure mu a wannan filin kadai gashi nan dai iya ganin ka wallahi aka ce mana mu sati dai ina ina gaya muku ni da nake muku karatun sai kun fara nema na ko rasa tukunan ba sa'a ba shekara uku annabi ya haƙuri amma yayin da aka zo za a fita su sayyidina hamza da su umar ɗan khattab da sauran jaruman sahabbai su suka yi jagora aka buɗe hanya aka fita dan wani lokacin hanya tana bukata a buɗe ta ko ba gaba ne ba saboda akwai masu toshe hanya Allah ya buɗe mana hanyoyinmu mu je aka ramkalla قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك نعم فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح نعم.
أليس الصبح بقريب malaman tafsiri suka faɗa daga cikinsu akwai abdullahi dan abbas rahimahullah wa radiyallahu anhu ya ce annabi ludu dai da abin ya je ya dawo sai da ya rufe ma kofarsa tukunna kofar gidansa ya rufe bakin yana tare da su a ciki saboda in ya bar kofar za su balle ma su shigo ya ja kofa ya rufe mala'iku dai suna tare da shi a cikin gida yana ta roƙon mutanensa don Allah ku yi haƙuri don Allah ku yi min afuwa don Allah kada ku kunyata ni akan bakin nan nawa min wara'il bab ta bayan kofa da suka ga ya rufe kofa suka ce a to ai za mu tsallaka katanga sai ga wasu suna biyowa ta bayan katanga za su tsallako su shigo yayin da mala'ikun nan suka ga annabi ludu ya fara shan wahala da mutane kuma waɗannan mutane suna nema su balle masa gida su shigo su dai mala'iku ba su tsorata ba don sun san su mala'iku ne kuma sun san waɗannan wato yadda kaga kiyashi haka suke ganin su kai gwanda ma kiyashi yana dan dama dama sai suka ce qalu ya lut mala'ikun kenan ya lut ya kai lut inna rusulu rabbika mu fa mala'iku ne daga ubangijinka ba mutane bane lan yasilu ilaik har abada ba su isa su iso inda kake ba ka kyale su ba katanga za su tsallaka ba su yi sama su duro ba kofa za su karya ba su karye su balle lan yasilu ilaika ba wani dan adam din da ya isa ya zo nan inda kake kyale su bude kofa bar mu da su ai take malaman tafsiri suka ce sai sayyidina jibril alaihi salam ya nemi izinin ubangiji ya ce ya ubangiji za mu yi aikin mu ai kwarai ku da shi ya Allah za mu yi aikinmu dama abin da ya kawo su kenan daman so ake a kafa musu hujja kuna barna Allah ya san da barnar da kuke yi ya turo muku annabi yana muku wa'azi kun ki ku bi an turo da mala'iku mala'ikun ma su za ku yi barnar da su ya jama'a kuna barna kuna ta'addanci kuna duk abin da kuke ku ne sata ku ne zina ku ne luwadi ku ne ha'inci ku ne cin haram ku ne danna dukiyar talakawa rayuwa ta kashin dankali karami a ƙasa babba a sama haka dai ake ta yi Allah ya turo muku ƙur'ani ya turo muku manzan Allah an yi muku wa'azi ga malamai suna ta karatu dare da rana amma kun yi ku ɗauki wa'azi me kuke jira halakar ubangiji kuke jira ta sauka gare ku to ka rinka kamanta abin da abin da kai kake yanzu mala'ika jibril shi kadai fa mala yana da fuffuke fuffuke fuffuke guda ɗari shida haka manzo Allah ya ce ra'aituhu naga mala'ika jibril wa lahu 600 junaha yana da fuffuke ɗari shida ya ce fuffuke ɗaya idan ya buɗe shi haka shi jibril in ya buɗe shi ƙarsar dal ufuk ba ka ganin sama iya sasannin da ya buɗe fuffukensa to ba za ka ga komai ba sai fuffuken kawai tafke yake yana kyalkyali yana zubar da lu'ulu'i da murjani da turare malamai suka ce jibril kadai a cikin mala'ikun nan shi kadai kuma fuffukensa ɗaya a cikin wannan fuka-fukan shi kadai yasa ya danna kar sai da ya cicciko ƙasar ga baki ɗaya ta al'ummar annabi lut din aka yi sama da su manzo Allah yake cewa sai da aka jiyo ƙaran tumaki dabbobi da karnukan suna ihu mai ihu na ihu sun ji suna ta yin sama sama sama sama sama sai da aka nuna wa sama su kawai sai ya kifo su juyin masa da waina Allah ji kan wainar kwai kaf zance ya kare yanda ka san mai shuka an tona ƙasa ya jefa masara ya danne zancensu ya kare suka ce lan yasilu ilaik ba za su iya zuwa wurinka ba amma ga abin da za a yi kafin mu halakar da su fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ya kai lut tattara iyalinka ka yi tafiya da su shine fa asri ka yi tafiya da iyalinka a wani bangare na dare daga saraya siri ne asairu biqita'in min al-layl ablan abu tace bi ta'ifatin min al-layl wani bangare na dare da daddare muke so ka ɗebe iyalinka da daddare ba wai da rana ba dan kar ma su ganka su ga zaka tafi ne ko zaka gudu su bi ka kafin gari ya waye wasu malamai suka ce daidai lokacin sahur kenan an ce ya bari sai daidai lokacin sahur ya tafi da su wala yaltafid minkum ahadun ya lut ko mutum ɗaya daga cikin iyalanka da wanda suka yi imani da kai kan wanda ya waiwayo ba waiwaye illamra'atak sai dai matarka a kirar ibnu kasir da abu amr illamra'atuk bi raf'i ta'i a sabanin kira'ar nan hafs da sauran malamai masu kira'a sun karanta illa ra'atak wannan bi raf'i ta kenan zai zama alal istithna'i ne min al iltifat ay la yaltafit minkum ahadun illa ra'atuka ba wanda zai waiwayo daga cikin iyalanka gaba ɗaya in banda matarka fa innaha taltafitu fatahliku ita kam za ta juyo idan ta juyo kuma tabbas za ta halaka dama annabi lutu alaihi salam ya ce wa duk waɗanda suke tare shi da iyalinsa wanda suka imani shi ku taho ku taho ku taho ya ce da su to kada ku yi waiwaye fa za a yi aiki a garin nan kada wanda ya waiwaya amma matar tasa bai ce mata katta waiwaya ba ma'ana ya ba da labarin ƙin waiwayen kafin matar ta zo ita ma mata tunda ta ga ana tattara iyalai annabi lutu yana tattara iyalansa shikenan ita ma ba ta taho ba tunda daman matarka ai tana cikin iyalanka to ita bai ce mata kar ta waiwaya ba ya kyale ta ba ta yaudare shi ba to ko za ta ga yaudara shikenan suka taho suna tafiya tare sai aka ji to daman su sauran ya ce kaffa wanda ya waiwaya banda waiwaye ta a kiyaye kawai matan nan malam sai ta juya ta ce ya kauma ya mutane na ya jama'a kawai malam tana waiwayan nan sai gub ita ma mala'iku suka haɗe da ita a wata kira'a malamai suka ce kamar yadda aka faɗa bi nasbi ta'idin illam ra'ataka wannan kira'a ta hafsu kenan da muka karanta wannan zai zama alal istisna'i min al-isra kenan ka ɗebi iyalanka ku tafi da ita ai ka ɗebi iyalanka ku tafi da su banda matarka ka tabi ka ai fa asri bi ahlika illam ra'ataka fala tasir ko fala tasrima ma'aha au fala tasri biha tafi da iyalanka ɗebe su amma kakka ɗauki matarka wa khallifa ma qaumiha ka bata tare da yan uwanta yan luwadi tunda tana taimaka musu tana agaza musu shikenan kamar yadda yazo a kirar Abdullahi dan Abbas fa asri bi ahlika Abdullahi dan Mas'ud afwan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli illa imra'atak ولا يلتفت منكم ahadun haka abla na mas'ul ya karanta a kira'arsa a qur'aninsa kun sai yana da kira'a tashi so anan gurin um, mala'iku dai su aiki ne Allah ya turo su kuma kun ga abin da mutanen annabi lutu suka yi kokarin su yi musu suka ce kuma za mu yi abin da Allah ya turo mu malam lokacin da Allah ya ɗoro musu masifar kamar yadda malaman tarihi malaman tafsiri suke faɗa sai aka ji suna suna ihu suna annaja annaja ina za mu tsira ina za mu tsira ina za mu tsira kama ana wayyo Allah mun shiga uku mun banu ina za mu shiga suna neman mafaka amma ina sai da Allah ya halakar da su kafin a halakar da su din sun tattauna da shi annabi lutu alaihi salam cewa ka shirya da iyalinka maza maza ka fita za mu halakar da su da asuba din nan mai zuwa sai annabi lutu ya ce tab har asuba har sai sun kai asuba in ji wa in ji annabi lutu sai su mala'iku suke ce a alaisa subuhu bi qarib yanzu ludu asubahin ba kusa bane muna cikin dare nan da asuba ai ba matsala kafin nan ka shirya ka fita da iyalinka da malamai suka ce me yasa annabi lutu yake saurin gaggawan a halakar da mutanen nan saboda sun gaya masa cewar za mu gamu da kai ai bakin za su tafi za mu haɗu da kai ai da mu da kai ai garin mu ɗaya ai kaza ai kaza ai kaza to ya ji tsoron za su iya halakar da shi wala Allah kafin wani lokaci a matsayinsa na ɗan adam sai mala'iku suka ce to kakka ji tsoro ba abin da zai same ka su dai waɗannan labarin su ya ƙare sai dai su zama tarihi kuma yanzu ga sunan mala a matsayin tarihi muke karanta su to shine suka ce a alaysa subuhi abi qarib yau asuba ɗin ya kai ludu ba kusa bane ne to tattara ka tafi ka kwashe iyalinka amma banda matarka innahu musibuwa ma asaba um Allah ya riga ya rubuta abin da ya same su na azaba shi zai samu matarka inna maw'idahum subhu iya lokacin da muka basu shine zuwa asubahi kawai lokacin da za su ci gaba da rayuwa iya numfashin da za su yi zuwa asubahin yau ne kawai sai ludu ya ce ni kam dai gaskiya da na so kafin asuba shine suka ce alaysa subhu bi qarib alaysa subhu bi qarib yanzu asubahin ba kusa bane ba to bari mu ji me ya faru kan mukalla
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود
shikenan Allah ya ce falamma jaa amruna kun san kuma amruna ko amruna azabuna yawanci haka Allah ya ta ambata azabuna azabuna amruna kenan ya fi ambatan amruna da yawa akan azabuna yayin da azabar mu ta zo musu ja'alna aliyaha safilaha sai muka musu juyin waina shine ja'alna aliyaha safilaha muka mai da sama ya zama ƙasa ƙwari yadda take kallon sama muka kifar da ita ta kalli kar jibrilu alaihi salatu wasalam ya yi wannan aikin muka kibar da su wannan kifarwar bai isa ba fa wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud muka yi musu ruwan duwar watsu na wuta shine wa amtarna alaihim hijaratan min sijil tabo na wuta linursila alaihim hijaratan min tin kamar yadda zo a cikin suratu az-zariyat wasu malamai suka ce akai ta musu ruwan duwatsu bayan an kifar da su duwatsu masu nauyi ya ninnike su wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barad mandud me mandud wani dutse na bin wani shine mutatabi kenan sijilin mandud daga wannan ya fado sai wannan ya biyo daga wannan ya fado sai wannan ya biyo annid a larabci shine wad'u shay ba'duhu fawqa ba'd ka dora wani abu akan wani abu shine nid so al mandud yana nufin me wani na bin wani aka musu ruwan duwatsu aka musu dalar dutse bayan an nikar da su wai dan me suka yi saboda sun yi luwaɗi to idan waɗancan mutane na annabi lutu alaihi salam sun yi luwaɗi Allah ya kifar da su ya musu wannan bayan wannan kuma a kiyama akwai wani sakamakon da za a yi musu to kai kuma wannan bawan Allah na wannan al'umma mai luwaɗi ko kai da kake luwaɗi ko kai da ake yi da kai to kai kuma me sakamakonka me kake tsammanin ubangiji zai maka yayin da ka kuskure ka mutu kana aikata wannan kazantaccen aiki mummunan zunubi ci gaba har yanzu ba mu ji me Allah ya ƙara samu sau da shi musawwamatan inda rabbik وما هي من الظالمين ببعيد musawwamatan inda rabbik wannan duwatsu wato duwatsu ne masu alama kalmar musawwama ana nufin mu'allama masu alama da Allah ya zo sakin dutsen ma ba wai normal dutse ya sake ba dutse ne da yi shi na daban na kashe yan luwaɗi malamai suka ce la tushakilu jibal al-ard duwatsun ba su yi kama da irin duwatsu na bayan ƙasa ba samsam ba iri ɗaya ba ne inda rabbik daga ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id so waɗannan duwatsu din da aka yi ruwansu ga mutanen annabi ludu to ba su zaman tofa suna nesa ga dukkan wasu azzalumai ba suna nan a tanadi Allah ya tanadi duwatsun suna nan kusa da duk wani azzalimi mai ƙetare dokar Allah yasa imamu ikrima da imamu qatada suka ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ai wa ma hiya min zalimi hadhihi al-umma azzaliman wannan al'umma macuta maha'inta masu tatsar jinin talakawa suna rayuwa da shi su kashe wanda suka ga dama su tada rikici a inda suka ga dama su yi barna abin da suka ga dama su danne wanda suka ga dama su daga wanda suka ga dama su cutar da musulunci su cutar da addini su cutar da bayan Allah shine zaluncin ai wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan duwatsu ba zamanto suna nesa ga dukkan wani azzalimi ba Allah ka raba mu da zalunci ka raba mu da barna Allah ka sa mu cika da imani anan zamu dakata gobe kuma za mu shiga labarin annabi shu'aibu da shi da mutanensa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dan mu yana tambaya shin um, mutumin da ake bin sa azumin kafara yayi talatin sai kuma ramadan ya zo gindaya masa kuma kafara ana so a yi a jere wata biyu ko shaharai ne mutatabi'ain to ga ramadan ga kafara ga ramadan so duk karfin kafara dai bata kai ramadan ba so abinda za a yi shine kawai yana cikin yin kafararsa sai ramadan ya zo an ga wata sai dora ramadan ana yin ramadan zai yi sallah saboda manzo Allah ya haramta yin azumi ranar sallah washe gari kawai sai dora sai ya zuba waɗannan azumi talatin ko ashirin da tara ya samu sittin cikakku kenan sannan ya ƙara guda ɗaya idan ka fara azumi ne in kuma na kisan kai ne to wannan sittin ɗin kawai zai yi wallahu ta'ala a'lam
mala wanda yake sallan tarawihi ba gama sallan ba sai wani uzuri ya fit da shi daga masallaci to malam bai samu kuma ya kare sa ya cika to sauran abun nan ba a matsayin wanda
ya fara salar tarawih wani uzuri ya fidda shi bai kammala ba to sai me me yake so a ce yana tambayar mai matsayin ko dole sai ya ciki ta ne ko ok wai dole sai ya cika ta a ita kanta sallar tarawihin ba dole ba ne sunna ce dai ake so a yi ta da ramadan annabi kuma ya yi albishir ga duk wanda ya yi ta za a kankare mai zunubinsa gaba ɗaya allah rubuta mu ce wanda za su samu kankarar zunubi allah raba mu da fashi kuma so yana da kyau gaskiya ka karisa don ka samu cikakken lissafi ka a zo ba da lissafin a ce to ai kai baka kammala ba da uzuri ya fidda kai shikenan dare yana da yawa yi idan ka dawo sai ka kammala in ka dawo sai ka me sai ka kammala kafin ka kwanta bacci ko kuma in ka tashi sahur in kai sahur kafin a kira a salatu sai ka kammala yana da kyau ka kammala amma in baka kammala ba ba za a rubuta ka cewa ka saba wa Allah ba na'am
shi kuma wannan malam sallan isha'i ya zo yake yi sai ya samu raka daya to da ya tashi maimakon ya kawo raka daya ta hiya sai ya mance sai ya sake miƙewa so sai da ya yi guda biyu sannan ya ta hiya malam ya zai yi gyara sallarsa
ba matsala ai yayi biyu sai zauna ya tayya kawai sai ya ci gaba ya karo guda din kaga yayi uku kenan da wacce guda ɗaya da yayi sai ya sujada ba'adi sai ya sujada me ba'adi ba wai zai daɗa karuwa wasu biyu bane kaga yayi kari kenan yanda ya zauna haka in ya tashi sai ya karo dai sai ya zauna sai assalamu alaikum kuma sai ya sujada ba'adi saboda yayi kari me ƙarin da ya yi ya zauna a wurin da bai kamata ya zauna ba ko kuma in ce ma ya yi ragi don zai iya ɗaukan ya yi ragi ya yi ƙari ko kuma ka ce ya yi ƙarin raka'a a maimakon iya raka'a ɗaya ya zauna ya yi tahiya sai ya ƙaro biyu to daidai wurin zaman nan sai ya yi ƙarin raka'a sai ya shigar da raka'a wurin ya jefar da zaman to wannan ƙari da ya yi shine zai sujada ba'adi wallahu alam
mala wannan kuma ya zo sallar tarawi ne da ya zo kabartawa sai ya ce wa ya yi niyan yin sallar tarawi raka a goma sha uku to amma da ya zo limamin sai raka a goma sha ɗaya mala ya matsayin yanzu kai yanzu dan girman Allah kai wa ya saka da cewa wai zaka yi tarawih wai zaka yi raka sha uku wa ya saka wato daman daman haka ake yanzu a tarawih sai ya ce na waitu salatu tarawih salasata ashirin raka la ya akhi ba a talaffuzi da niyya ba a furta niyya kuma raka sha uku za ka yi raka sha biyu wannan raka biyu biyu biyu biyu da kake yi ai su ne suke nuna cewa adadin raka a guda nawa za ka yi ko ma nawa liman ya yi ba komai ai daman me ake da bukata da za ka shiga sallar kai ka san cewa ba sallar la'asar za ka yi ba ka sani me za ka yi kuma ba isha'i za ka yi ba tunda ka yi isha'i ka gama so wannan niyyar ma bid'a ce niyyar nayi niyyar sallar tarawih raka sha biyu ko sha ɗaya bid'a ne kawai ka shiga sallarka kai ta raka biyu kana sallama kawai a matsayin nafila ne kawai kake yi ko nawa maliman din yayi shikenan kisa na sha faɗa na ce jama'a ta makaranta a je a ɗan lalle ko a karanto amma fa gaskiya a ce mutum yana wannan abin ai da saura so da Allah ya kokari a gyara ba niyya ake yi ba a furta niyyar a baka da ka zo kawai Allahu akbar nafila ne ka san nafila kake ko nawa liman din yayi ba komai Allah sa albarka ta yi so da ba amma ce ka faɗi kwaya nawa za ka yi ba wallahu alam
wannan kuma wata ce malam ta ce da Allah mala a taimaka a mini bayani game da wanda idan aka ce masa don Allah sai kuma ya ƙi yin abin da aka buƙaci shi ne
to hadisi ya zo kamar yadda Muhammad bin Abdulhab ya kawo cikin kitab tauhid a mai fatul majid ya yi bayani cewa da sharhin malamai da bayani dalla dalla duk wanda aka ce abu dan Allah to gaskiya yayi wannan abun duk wanda aka ce yayi abu dan Allah ya ƙi yayi to fa ya saba ubangiji dole ne in dai an ce kai abu dan Allah in dai kana da ikon kai din to kai sai dai kuma wannan abun zai cutar da kai za ka shiga kwaruwa to wannan kuma wani abu ne daban amma dai lallai ana so in an ce ayi abu dan Allah ayi wannan hadisi ne ma akan wannan so shikenan wanda ya wannan ya saba wa Allah sai istighfari ya tuba tunda an ce don Allah bai yi ba na'am
shi kuma wannan malam ɗan kasuwa ne ya ce kullum yakan je kasuwanni ya ini a can ya dawo to malam ƙasar kam ya kama shi ne kullum sai ya yi ko kuma ta faɗi a kansa sannan ko da nan billir ya je zai iya yin ƙasar ɗin
na'am a matsayinka na matafi dama an ce ai kasaru ne ga matafi in dai sunanka matafi to zaka kana da dama wannan kasaru saboda wannan mashaka din wahalar tafiyar ai tana tare da kai malamai sun ce an ce ai kasaru ne a rage tafiya saboda a rage sallah saboda mashakkar tafiya wahala to in dai kana tafiya dan kasuwa kai wahalalle ne ai kana kan wahala kullum ka je ka dawo wahalar mota gajiya ga hadari da zaka gani a je a dawo wataran a faɗi wataran a waye gashi kana bakunta a garin da ba naka ba so wannan nauyi na kasaru ko falala ta kasaru yana kanka zaka ci gaba da yi matukar kana kan tafiya magana zan je billiri ko ina zan je ne kasar ko ba zan kasar ba abinda malamai suka faɗa shine duk garin da in ka tafi a al'ada za a ce kayi tafiya to ya halatta kai mai kasaru ku ne kuke zaune a nan garin yanzu al'adan nan garin idan mutum ya tafi billiri ana cewa yayi tafiya idan ana cewa yayi tafiya to ya halatta ya kasaru idan ku ana ganin kamar unguwa ya je to bai halatta ya kasaru ba wannan fatawar ta dawo wuyanku kenan alhaji ina ya je a ai yayi tafiya baya nan sai aka bincika ashe billiri ya tafi to dama mutum ya je billiri ana cewa yayi tafiya wannan dai ya rage gare ku al'ada ku ita ce in haka kuke faɗa ya halatta ya kasaru idan ku kuna ganin billiri kamar unguwa ne to bai halatta a yi kasaru ba ya je unguwa ko to daman kai dan tsanani ne ai muje
to za mu takaita tambayoyin a nan sai kuma masu addu'o'i wanda ya ce malam kudi sun dauke a hannun mutane talauci ya yi yawa babu ciniki a kasuwa abinci ya yi karanci ga damunar ma dan kwanan nan ne dai aka samu ruwa a nan amma wasu wuraren ma suna ta bukatar ruwa ga dai al'amura nan dai ba a cewa komai ana cikin firgici da tashin hankali da damuwa ga rashin kwanciyar hankalin ƙasa ga firgici da tsoro na siyasa da kuma halin hasbunallah wa ni'mal wakil da 'yan uwanmu a wasu jihohi a nan ƙasa suke ciki na rabuwa da rayukansu da dukiyoyinsu koyaushe ana ta mutuwa kullum kullum kullum so muna addu'a na farko dai Allah ya yaye mana Allah ya yaye mana duka duk wanda yake cikin wani yanayi na damuwa Allah ya yaye masa wanda ba shi da lafiya Allah ubangiji ya ba shi lafiya akwai marasa lafiya da yawa da yawa yau in ka haɗa mutane sai ga da yawa ba su da lafiya muna tawassuli da wannan azumi da wannan karatu Allah ubangiji kai mana arzikin lafiya kuma wanda suke da lafiyan ka tsare musu lafiyarsu ya Allah duk wani tashin hankali duk wani damuwa duk wani firgici duk wani tsorata Allah ubangiji ka raba mu da shi ka ba mu zaman lafiya da iyalanmu da iyayenmu da yan uwanmu gaba daya kuma wannan ƙasa ta mu ka sakkar mana da alkhairi da albarka duk waɗanda suke niyyar su jefa mu cikin wani yanayi ya Allah ya Allah rudda kai da finare Allah ka mayar musu makircin su kansu duk wata barna da aka kimtsa aka shirya za a yi ta nan gaba ubangiji Allah ka kifar da ita kada ka ba da dama ka ba da iko Allah ka tsare jininmu gaba daya Allah ka tsare jininmu gabaki daya duniya kuma gabaki daya duk inda musulmi yake Allah kare shi Allah kare shi yan uwanmu suna cikin hali na kakani kai ko jiya Gaza suna karkashin attack ana ta kashe musulmi a Gaza can Palestine kisa kisa kisa kisa kisa ana ta malamai suna ce ai musu addu'a ana ta kashe su ko jiya dinnan so sai dai mu ce Allah ya yi mana kawai ubangiji Allah ya sa mana albarka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عوده الدين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين